الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmai muna yi muku murna da ubangiji Allah maɗaukin sarki ya sake dawowa da mu wannan wuri wanda yake mai albarka don gabatar da wannan muhadara wadda take mai amfanin musulunci da musulmai lalle ‘yan uwa wannan muhadarar da ake gabatar suwa wadda take kowane zai samu nashi rabo manya-manyan malamai za su rabo ɗalibai za su samu nasu rabo kowane da gwargwadon iko zai samu nashi rabo game da abin saboda idan mutum dai ba girman ka ya kawo tsakani da Allah ko doktora gare ka za ka fa'ida to in ka zo wannan za ka saura to amma saboda wasu dai al'amurra dai an dai gode ma Allah muna roƙon ubangiji Allah mu ɗaukin sarki shi ma malam jagora Allah shi arzita shi da waɗin daidai da kuma aiki akan daidai muna roƙon Allah maɗaukin sarki kuma sha'azzata mu aiki da abun da malam zai karantar da mu a wannan wurin wanda yake mai albarka a wannan za mu gabatar da malam ce falle tafaddal mashkuran ma'ajura
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a wannan daura da muke yi a nan garin birnin kwanni a masallaci babba na juma'a na ahal sunna wanda kuma yau muna an juma'a kenan wanda kuma wanda ita ce ranar mu ta shidda da fara wannan daura wadda take da alaka da manhajul istinbat ta'silan wa tatbiqan koko al-istinbat dirasa ta'siliyya tatbiqiyya wanda kuma muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya a aya ta 77 a yau za mu tashi aya ta 81 a shafi na 189 ha? suratu nisa'i ko? kai mun yi aya ta uku ko? ta sha biyu mun yi ta ashirin da uku ko? a ashirin da uku za a tashi ko za a tashi aya ta ashirin da uku a cikin surutun nisa ba a yi ta ita ko? shafi na ɗari uku ina ganin an yi wallafo aya ta talatin da hudu za a tashi yau aya ta talatin da hudu a shafi na tamanin da ɗaya malam aliyu ɗaya daga cikin malaman da suna ya samu halartar wannan majalisi kuma ɗaya daga cikin limamanmu na jami'a kuma ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu na da'awa wanda shi ya gabatar da muƙaddima ta wannan daura da zamu yi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi to kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara marayuwa albarka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta ita ce aya ta talatin da hudu a cikin suratu an-nisa ita ce inda Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to malamai da suke istinbatu na ƙa'idodi na ilimi istinbati wanda ya shafi fiqh don istinbati yana da alaka da fiqh yana da alaka da aqida yana da alaka da lugha yana da alaka da tarbiyya yana da alaka da usul fiqh yana da alaka ne da abubuwa daban-daban sai sun kace kenan da an kace ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i sai malamai sun kai istinbatin wata ka'ida ta fiqh sun kace annal mar'ata mace la yajuzu bai halatta ba an taliyal qada'a abata alƙalanci an gane ku kal'imamatil uzma kamar yadda ba a ba ta jagoranci babba don mi li'annahu ja'alar rijala don saboda Allah ko mu ce shi alƙur'ani ya sanya mazaje ƙawwami na alayhinna su ne masu tsayuwa masu iko akan mata falam ya jus bai halatta ba an ya ƙumna alar rijali su tsayu akan maza lokacin da aka zo aka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam cewa farisawa sun shugabantar da diyar sarkinsu hadithi na abubakra wanda ya cikin sahihul bukhari sai ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra kaga lan yufliha qaumun qaumun nakira ce fi siyaqin nafi tufidul umum babu wata al'umma da za ta ci nasara waɗanda sun ka ɗauki jagorancinsu suka ba mace. Turawa to yanzu abinda suke ta ƙoƙari shi ne a ba mata kaza, a ba mata kaza, a ba mata kaza. A ita mace akwai abin da take iya jagoranci wanda ya shafi mata ɗan uwanta. Amma in an ka ba mace alƙalanci, kinan ta samu damar da za ta samu iko akan maza don ta ɗora musu hukuncinta. in an ka ce a yi siyasa a zaɓi mace mace ce shugaban ƙasa to kenan yanzu kuma zai zan wannan al'umma gaba ɗaya mace ce take ba su umarni muna garewa ba wai don mata ba ba su da kima a musulunci ba haka ake nufi da an ka ce an rijalu qawwamuna mazaje su ne waɗanda ke tsayuwa akan mata ba ana nufin namiji ya fi mace alkhairi ba akwai matan da suke da alkhairin da waɗansu maza ba su da shi shi ya sama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin hadithin abu musa al'ashari wanda da cikin sahih bukhari da sahih muslim yake cewa kamula minar rijali kafir akwai kamula akwai kamila akwai kamala arabi suka ce musallafin lugawi mutta'idul ma'ana biyar da ka faɗa yayi mazaje da dama sun samu kamala kamala irin ta ɗan adam ba kamala mutlaka ba yace amma babu wanda suka samu kamala cikin mata sai asiya da kuma maryam bintu imran yace kuma falala aisha matan manzo sallallahu alaihi wasallam akan sauran mata kamar falala sarid da sa'un ne da ra'un da ya'un da dalun wani abinci ne mai tsada a wajen larabawa wanda daga cikin abin da ake hada shi akwai dabino akwai kuma gari da fulawa da sauran abubuwa to tana da bambanci akan sauran mata kamar yadda wannan abincin yake da daraja akan sauran abinci to kunga malamai sun ce mace ba za ta tsayuwa ba akan maza to kunga turawa suna ta kokarin su nuna an zalunce mata shi kuma menene suke nufi a daidaita maza da mata cikin komi wannan kuskure ita mace akwai aikin da Allah ya dora mata bai dora ma namiji ba akwai aikin da Allah ya dora ma namiji bai dora ma mace ba akwai aikin da an ka dora musu gaba daya yadda an ka ce maza su yi sallah haka an ka ce mata su yi sallah amma sai aka ce maza su je jihadi an farlanta musu jihadi amma mata ba a farlanta musu jihadi to su kuma mata sai aka keɓance su da wasu hukumce-hukumce kamar abin da ya shafi karɓar aihuwa abin da ake ce ma arwanka ko unguwarsu ma kaga nan ba a cewa namiji ya zo ya karɓa in ba dai yanzu da turawa sun ka kwace wannan abin daga arwankin ne ba suka kawo mana tsari na turanci wanda yanzu doktorori maza su ne suke karɓa haihuwa to don haka yana da kyau mu gane in an ce kawamu da ba a ce shi ne ya fi ta ba inna akramakum inda Allahi atqakum wannan shi ne ka'ida ta musulunci amma tsayuwa namiji duk gidan da mace ce ke gudanar da al'amari ba miji ba za ka iske gidan nan ya lalace 'ya'yan ba su da tarbiyya kuma an ce sai an daidaita tsakanin maza da mata cikin komi wannan ƙarya ne ko su turawan ƙarya suke yi don su yaƙi musulunci ne su fata mace ta zamanto ta je ta samu ƴaƴa wanda ba na halat ba ta zo tana gogoriyo da maza a ɓata al'umma zinata yaɗu cikin al'umma shi ne abin da suke so ba sani kuma fahimta ba to idan komi da komi sun ka ce ai mace tana limanci shi yasa kuke ganin yanzu ana gwadowa a turai a ingila wata mace ta ba maza sallah a america wata mace ta jagoranci sallah a jamus wata mace ta jagoranci sallah ta ba maza sallah to tun da mace ta ba su sallah me yasa an kace mace kar ta yi limanci mace tana limanci limamin juma'a sai haila ta kama ta za mu daina sallar sai ta ƙara haila sannan mu ci gaba da sallar juma'a ko ya za an ce a daidaita tsakanin maza da mata cikin komai shi ne malamai suke kira a taswiyatul amya to yanzu idan an ka daidaita da maza da mata cikin komai idan an ka ɗaura aure to in ta ɗau cikin farko kai ka ɗau na biyu bai dace ka ɗauki ciki ɗaya biyu uku hudu biyar ba kuma kai kullum ba ka ɗauka ciki haka ba ya adalci yake to don haka za ku ga waɗanda suke da irin wannan tunani hatta daga cikin malamai waɗansu da suke ɗaliban ilimi ko da sunan mallamta su ce a halatta ne mace ta yi komi abin da namiji ke yi wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ne mace ba za ta iya yin duk abin da namiji yake yi ba karfe goma sha biyu na dare ko karfe ɗaya na dare sai an kaba kofa gong gong gong gong gong wace buɗewa ko kana kwana sai ta fi shekata sai ana buɗe kofa ai da namiji da mace ruɗe na ta yi da haka irin waɗannan abubuwan musulunci ne ake yanka su turawa sun san idan mace ta je ta yi aiki kamar namiji ta koma kamar namiji ɗabi'arta ta koma ta maza shi ke nan al'umma ta lalace ke nan shi ne iya abin da suke sun su kai gari shi shi yasa ba ku suna maganar mata sai na kasashen musulmi kun ga yanzu ba sa maganar kasashen gwarawa da na arna in ka ta gane yanzu mace ke yin dako ta yi noma ta ci da mijinta in ka ta yanzu a kudancin najeriya mata ne ke zuwa su yi noman doya su ke gini su ke dako su samun kudi su kawo mijinsu to idan mace ta zan haka ai ba mace bace cikin ya canza kuma ita ke samu wa kudi ta baka to da wanda ake ba da wanda ke karɓa wane ne mai gidan wani ha da wanda ga basuwa da wanda aka ba wani da an mai gidan wani to in mace ta je ta nemo kudi ta kawo maka ita an mai gidan ka ce to wannan shi abin da suke kokarin su kai gari shi Allah kai mu nufi to dan haka ba girmamawa bane ga mace a ce ta je ta aikin soja ba girmamawa ne ga mace ba an gane ko a ce ta yi aikin dan sanda duk da yake su malamai suna ganin aikin dan sanda akwai wanda ya halatta mace ta yi shi ne kamar aikin dan sanda na airport aeroport mace ta zama to ita ce za ta kula da binciken mata kusa in an sako daga jirgi ana binciken mutum ku kaga bai dace a ce ba ƙato ya shiga da matan mutane ya ce zai bincike ta a cikin ɗaki sai a samu mace ‘yar uwarta ita ce za ta bincike ko ba haka ba amma aikin ɗan sanda na hanya mace ta zo ta yi tsaye kan hanya tana ba motoci hannu a wuce a tsaya wannan bai yi ba ko bai halatta ba shi ya sama wani ma wajen kallon sai shi buji ta wani wajen kallo ta sashi aksidan to Allah ya kyauta to don haka dai waɗannan abubuwa sai mai hattara da su gakkata zuwa wajen fassara ka je kai fassara da bata dace ba duk wanda kuka ji yana cewa ai shikenan an ce da mata da maza duka ɗaya ne wani malami wai da sunan mallamta kun ga hadisin nan na cewa mace ba ta jagoranci akwai ni marubuci babban marubuci ne na kasar libya ana kiran shi muhammad ali sallami malami ne wanda ya san tarihi ya yi rubuce-rubuce kwarai amma yana da sun da suka karkata ga ra'ayin mace tana iya zama shugaban kasa a wannan hatsari ne sannan wani malami aka tambaye shi shi ya halatta mace ta ba namiji hannu ce kwarai mako ya ce allah ce wani mu'minu wani mu'minatu ba'dhum awliya ba'd to irin waɗannan fatawoyi ƙasashen larawa suna can jibge yanzu kuma sun shigo ƙasashen saboda nan ɗin ne ake nema har yanzu mu ne muke riƙe da abinda addini ya ce galibi ƙasashen mu na afirka ƙasashen larawa da dama an canza musu alƙibla irin ƙasar labanan kashi talatin ko talatin da biyar na larabawan ƙasar labanan sun koma kiristoci faransa ta cimma abin da take so irin su ƙasar tunisiya sun koma turawa irin su ƙasar Maroko sun koma turawa in ka ɗauka irin su ƙasar Misra sun koma turawa. To yanzu shi na kuma yanzu suke son su kai Saudiya a ba mata dama su yi tuki a ba mata mata su dama su yi kaza. Duka wannan takhtiti ne na lokacin da mace za ta kai ita za ta rike gida shi kenan sai a lalace. Allah ya kyautu kuma Allah ya mura tsaki. To mu je aya ta gaba ko? aya ta gaba cikin surutun nisa ko aya ta 43 ne ko yanzu mun yi ta 34 sai ta 40 da uku a cikin suratu an-nisa shafi 396 eh to bari a fara da arba'in da biyu tun da in wuri biyu ne ba a fara da wanda yake shi ne na ƙasa dari uku da arba'in da biyu ga a cikin wannan littafi na manhajul istinbat na fahad bin mubarak dari uku da arba'in da biyu ita ta Allah ake ya ayyuhal ladina amanu ko لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاركم حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابد سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء سيما لم يشنك وقع كلمة أو لامستم النساء أن استنباط أدبي لمغنى ko kana da ilimi in baka da ladabi na magana kana da awa da awarka za ta iya samun matsala shi yasa za ku qur'ani abubuwan da ba a son a faɗe su marmakon ya ce au jama'atumun nisaa sai ce au lamastumun nisaa lamastum kaga daga lamasa ne ko kuka shafi mata amma nan ba shafa ake nufi ba saduwa da iyali muna ganewa ko to sai ka koyi ladabi na magana wani mutum yana da ilimi amma kuma mi bai san ladabi na magana ba sai kaga mutane ba sa karɓar abin da yake faɗa domin shi kan shi yare da uslubi na magana suna da muhimmanci a cikin da'awa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana zuhair ibn abi sulma ɗaya daga cikin shu'ara'ul jahiliya yace wa ka ayyin tara laka min samitin mu'jib so da yawa zaka ga mutum samitin yayi shiru mu'jibin yana baka mamaki yace fa ziyadatuhu aw nuqsanuhu fi takallum ko fa ziyadatuhu wa nuqsanuhu fi takallum abinda zai kara mishi daraja ko abinda zai rage mishi daraja lokacin da ya bude baki magana sai ka iske mutum da babbar riga ga shidar cizo ga geme wari ga komi amma da ya bude baki yayi magana shikenan sai kaga duk wannan kima da ka bashi tazubi saboda bai iya magana to don haka ana son mutum ya iya ladabi na magana magana tana da tasiri shi yasa Allah ce wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan shi yasa an kace ma yahudawa wa qulu lin-nasi husna wani shi alfahari shi kai shi yana iya gaya ma kowa magana wannan kaskanci ne cewa kana iya gaya ma kowa magana wannan kaskanci ne fir'auna kafiri ne bauta mishi ake yi kuma ya ce shi Allah ne amma duk da haka da Allah ya tura annabi Musa sai ce fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha Allah ya san fir'auna ba zai yi imani ba amma sai ce ku gaya mai magana mai kyau dan a koyi uslubin magana wani idan ka gaya mishi magana mai kyau tana yi wa ya dawo to amma mu sai a ce a'a ai wani dan buɗe hutana ka gani kai no no akwai lokacin da ake kausasa magana muna gane ko shi ana son a yi mutum magana da ladabi da biyayya sai in ya bijiri an fahimci bai son karɓar gaskiya shi ma ba ko da shi da aka samu magana ba in an ga in an kausasa mai magana zai ma addini illa sai ake kausasa mai magana a bar shi a cigaba da mai addu'a don wani da'awa ba ta sa ya shirya ba amma addu'a tana sa ya shirya to mi kake so waye ce ma dole kuma in kai wazi sai an karba kawo ayat da tace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya mutu a Madina ma sai jabbar akwai kafirai a cikin ta Annabi Nuhu shekara 950 yayi wani wa'azi amma duk da haka Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil shekara 950 ko dan Qur'ani ne ya yarda wanda walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama kuma duk da awaga da ya yi shekara 950 dan shi kahiri ya mutu matar shi kuma kahira Allah ta mutu bari masu kwatanci to kai ka samu mawa ta tana sallah ina ga matar annabi nuhu manzan Allah kuma shine cin kullu azmi na rusul kuma matar shi bata yi imani ba kai wani irin ilimi na gare ka da salon magana da zaka samu matar ka shirya kai dai kai iya naka kuma kai addu'a to Allah ya kyauta to sai shafi na 396 an kawo wannan aya aula mastumun nisa'a 396 ko yawwa shine waɗansu da sun kai istinbati inda Allah ya ce fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba in buku samu ruwa ba sai ku yi sai ku yi taimama sai sun kace to su abinda suke gani ko da akwai ruwa to kana iya kai taimawa an gani ko an gani ko to kagawa mutum ya ce ko da akwai ruwa mutum na iya taimama alhali bai faɗi cewa ba a'a sai in ruwan ba zai iya amfani da su ba akwai ruwa ana tsananin sanyi ruwa sun koma kamar kankara in ka yi alwala da su za su cutar da kai ko akwai tsananin zafi to nan ne za a iya cewa ka bar su amma sai suka yi istinbafi sun ka ce ko da ma akwai ruwa in ya zama to kana cikin jirgi misali kana jin wahalar ka je ka yi alwala to shikenan an dauke maka daga ina cikin jirgi ina wata wahala take abinda har wurin alwala an yi cikin jirgin sama jirgin ruwa kuma ko hannu kasa ba sai ka ɗebo ruwa kai alwala da su ba tun da ruwan teku masu tsarki na to irin waɗannan istinbaqat wani ne ga zamnawa sai shi tunani ba tare da ya hankalta ma maganganun magabata ba ba tare da ya hankalta ma sauran ayoyi ba ba tare da ya hankalta ma hadisai ba sai shi ijtihadi wai shi a ce ya kawo sabo to cewa a ce ka kawo sabo sai ne wani ya je ya karanta wata mas'ala wadda shadda an faɗe ta amma malamai ba su yadda da ita ba sai ya kakkaɓe mata kura ya kawo don a san shi ma yana bincike wani ya karanta wannan matsala shekara 30 ko 40 bai faɗe ta ba don ya san ba ta da wani muhimmanci abinda ake ce ma khalif toraf gani ko so mustapha maraghi wani ɗan ƙasar misira ne yake cewa kawai ko in kana kan balaguro to wanka da alwala za su baka wahala ba ka tunda suna baka wahala wani lokaci ka zo a ce sai ka jira sai ka yi kaza kai ita mu maka shi kin ga ruwa wannan wannan wannan wannan istinbati kuskure kuma za ku ga irin kasashen da suka fitintunu da falsafa da yan fikir irin su misra irin su suriya za ku ga kullum waɗannan mutane suke kawo fitina a cikin kasashen wai su yan fikir ne sun kawo tunani wai suna ganin a kawo sabo Allah ya sauwaka sai mu je aya ta gaba aya ta hamsin da shidda shafi na ɗari da sittin da uku an gane ko da yawon inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inda lalzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama natijat juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما من قالوا الله إن الذين كفروا بآياتنا وأن سنك كافر كما آيوين انتبه تكاد أنت آياتنا آيوين الله كلا بيوني أكوي آيوي الشرعية أكوي آيوي الكونية ya an ce ash-shar'iyya sune ayoyin da ake karantawa ayoyin alqur'ani misali da ayoyin at-taura da injila waɗanda ba a canza su ba a lokacin da aka saukar da su ayoyi kauniya sune ayoyi na halitta wani sai shi ce to kai ka ta sabuwa in an wani kuma ayoyi na halitta in ba da abin kuma Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الآيات الكونية كده إما كسن سبحانه سيما لما يسوك تيتو أنن إما تنيا تد آيوي شرعية تكما يا كريتد كونية إنك كريتد كونية كريتد شرعية بينهما تلازم don wanda duk ya ce ba Allah ke yin ruwa ba kaga ai yin ruwa aya ce kauniya to ai ka karitar da Allah kidan ka kafirce mu shar'iyya to waɗansu malamai sai sun kai istinbatin i'jazi na alqur'ani nan istinbatin ne i'jazi ko muta'alliqun bi ilmi al-i'jaz suka ce an gane ko abin da yasa Allah yake canza musu fata tunda Allah ya ce mi kullama nadijat juluduhum sai ce mi baddalnahum jurudan ghayraha muna canza musu fata to me yasa Allah yake canza fata saboda asali fata da muke gani ita ce ke jin zafi ko kuma ke jin mi sanyi ita ke kai ma dan adam sinadarin da yake jin sanyi ko zafi to in waccan ta ɓaci an gane ko sai Allah ya kawo wata fatar wadda za ta sake kan wannan ciwo mun gane ko to kaga yanzu likitoci da suka bincike sun gane tabbat ashe fata ita ce take kai dan adam da jijiyoyi jin zafi da yake cikin zuciya mun gane wannan ko to madalla sai Allah ce kullama natujadu duduhum badallahu juludan ghayra sace mi liyadhuqul azab dan su dandane azaba mun ka canza musu fata inna Allah kana azizan hakima Allah azizan menene aziz mabuwayi hakiman mi mai hikima kullum ina faɗin wata magana cewa in ka ga aya ta ƙari da sunaye to akwai balaga da tassa ta ƙari da waɗannan sunaye an gane ko kuma tana yiwa tana da alaƙa ma ban da wannan ayar da ayar da suka gabace ta da ayar da za su zo baya amma dai shi ayar da dai sunayen sun ka zo to dole tana da alaƙa da shi abu na biyu in ka ga suna an haɗa shi da suna to akwai balaga da tassa Allah ya haɗa su kaga azizan Allah mabuwayi hakiman Allah mai hikima to me yasa bai ce azizan ghafura ba anan me yasa bai ce ba azizan tawwaba ko kuma azizan alima baka tambayar kanka wani sai ce ai babu wata hikima sai mu ce in kuskure na ai Allah ce kitabun uhkimat ayatu kuma tilka ayatul kitabil hakim duk abin da duk kalimar da ka gani cikin qur'ani da harafi inda kaga an azashi nan na yadda ce to azizan Allah mabuwayi na saboda ana magana za a yi ma kafirin azaba babu kafirin da ya buwayi Allah hakiman Allah mai hikima ne da kaggaya musu azaban nan ya san sun cancanci ta ba don ya zalunce su ba mun ji wannan da kyau to sai kuma malamai suka yi wani istinbati nan da an ka ce baddalnahum jurudan ghayraha intabe intabe shi tabdili an gane ko ko ya zama to fatar in ta lalace Allah ya halicci wata ko ko a'a Allah ya sake mai da fatar ta koma sabuwa ana iya tabdilu zat ana iya tabdilu sifat intabe tana yiwa Allah ya canza wata fatar ko ko a'a fatar ita ce da kanta tunda tana ta lalace sai Allah yi ya canza mata sifa kenan da yace baddalnahum juludan mun musanya musu wata fata gairaha kenan ko ya zamanto gairaha gaira zatiha ko ya zamanto gairaha gaira sifati allati kanat alaiha in ba haka ba sai a juya da kai mun ji wannan da kyau to ilimin zamani yanzu ya tabbatar da cewa fata ita ce take kai dan adam zafi to duk da haka ku ji hikimar da wannan aya take dauke da ita ko in ce mu ji hikimar da wannan aya take dauke da ita sai sun ka ce to kai ka ji ta sabuwa an ce kafiri ranar tashin alkiyama za a ƙara mishi girma kuma a canza mishi fata a to ai in an ƙara mai girma wannan fatar da ya saba ma Allah da ita duniya yanzu ga wata sabuwa ta an kai mai to ita lahilli ta yi shi kenan kana zuwa kawai ka zo ka iske aya ka wuce haka ina amsa an ce kafiri za a ƙara mishi girma to wannan fatar da aka ƙara girma suka ce to me dalili ita ba a saba ma Allah da ita ba kuma ga ta ana mata azaba sai malamai suka ce a'a ita fatar ba ita ce take konuwa ba don ta azabtu zahin da take kaima zuciyar shi kafirin ana fahimta ta shi ne a ibadarta kamar yadda mala'ikun da a cikin wuta ai su ba sa konuwa da wuta ba sa azabtuwa da ita to ita ma haka nan ba don a yi mata azaba ba ne mun gane wannan da kyau Allahumma amin mu je aya ta gaba ko sai aya ta nawa aya ta 69 a shafi na 117 na'am aya ta 69 inda Allah ya ce wa man yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim sai ce mi minan nabiyina duk wanda ya ma Allah da'a an gane ko da manzo fa'ula'ika wannan yana tare da waɗanda fa'ula'ika ma'alladina an'ama Allahu alaihim yana da wanda yana da cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima sai cimi minan nabiyina ya fasara minan nabiyina daga annabawa kina akwai annabawan da Allah bai musu ni'ima bauta za su ha eh ban ji ba yawa humun na biyu na wagamin libayanin jinsi ce ba littaba'izi ba ce humun na biyu na to in ba haka ba wallahi cikin ƙur'ani da a zuwa da wannan 'yan shi'a suke cewa ai Allah ya ce sahabbai wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati mi minhum sashen su an kace kun zo kun ce abin ka sai an kace a'a nan min libayanin jinsi ba limin taba'iziya ba ce dalilin mu kuma Allah ce fajtanibu rijisa ku nisanci kazamta min al'authani ya min al'authani gumaka domin in ka ce sashen gumaka kinan ka halattar da abota maɗinsu gumaka wannan kuma ka hirci ne karara yasa kada ka ce wai kullum ka zo ka yi mana nasi fassara ka wuce a'a akwai abubuwan da za su iya tasowa shi kuma in babu ƙa'idodin ilimi baka da mafita an maida ka kenan cikin bincike to da yace minan nabiyyi na su ne annabawa sai ce mi wasiddiqina da mi da siddiƙai to nan ƙur'ani ya yi wato atafi na yi taƙdimul a taƙdim bi sababin fadli wal kamala domin annabawa sun fi kamala sannan an ka zuwa ga min siddiƙina was shuhada'i sannan shuhada was salihin sannan as salihin mun gane wannan da kyau amma a nan akwai shubuha biyu in waɗi shubuha ta farko ba a kawo manzanni ba ba a ce ma'allabi na al'amman Allah alaihim minar rusuli wanda biyi da a ina amsa wanga ilimi na istin ba wallahi mu tashi da koyo shi da kyau da annabi da manzo wa ya fi daraja manzo ko to tun da annabi ya samu ni'ima ko ba a kawo manzo ba ya shiga ciki shubha ta biyu yanzu mun ce ai waɗanda suka fi daraja an ka kawo ku minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i sai aka ce mi was-salihina to in as-salihi da su kai annabawa da manzanni daraja ba to ya an kai manzanni suke roƙon su zama to cikin salihai don ya ce rabbi habli hukman wa alhiqni annabi ibrahim na wannan addu'a sannan kuma annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirati tami tawaffani musliman tatami wa alhiqni bis salihin to ya zamu sai malamai suka ce nan kalima ta as-salihin tana nufin annabawa da manzanni waɗansu malamai suka ce a'a as-salihin tana nufin bayan Allah na gari amma su bayan Allah na gari mataki mataki na suna nufin babban mataki na daga cikin mutane na gari mun jiya da kyau to Allah ya ce mu ce mu je aya ta gaba sai aya ta 82 ta zo a shafi na tamanin da uku da na ɗari tis'in da bakwai da na ɗari biyu da hamsin da biyu sai mu fara da na tamanin da uku shi da yake ƙasa sai malamai sun kace ita ce aya inda Allah ce afala ya tadabbaru na alkur'an ko ba ka da bane walau kana min inda ghairi lahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira afala ya tadabbaru na alkur'an shin ba za su yi tadabburin alkur'ani ba mi zai hana su yi tadabburin alkur'ani na ana magana ne kan munafukai shi yasa shantiti rahmatullahi alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam yace wanda yace karamin dalibin ilimi ba zai yi tadabburi ba sai malamai har an ka kawo su ka ce wannan kuskure ne ya Allah na cewa munafukai su yi tadabburi kai kana cewa dole sai manyan malamai a'a tadabburi ka yi shi daidai gurgurdon ilimin ka amma in kuskure ya bayyana abin da ka gane ba daidai bane an kai maka bayani ka ba to da Allah ce afala yatadabbaruna alquran nan ga mai har da qur'ani irin waɗannan ayoyin guda biyu ne afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha can cikin suratu muhammad ko suratul qital ko ba kana bane to sai Allah ce walau kana min indi ghairillahi shi qur'ani inda ba daga wajen Allah yake ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da mutane sun samu sabani mai yawa a cikin shi wani hukunci malamai sun kai istinbatin sai malamai sun kai istinbatin al'uzuru lil musannifina uzuri ga masu wallafa littafi fi ma ya lahum game da abin da yake afkuwa gare su min al ikhtilafi na samun sabani wat tanaqubi da kuma warware juna a waɗansu wurare abin da ake cewa tumka da walwala ko tufka da walwala li anna salamata an zalika domin a samu littafin da ya tsere masaɓani da kuskure min khasa'isil qur'ani yana daga cikin abin da alqur'ani yake banta da su a shedan wani malami yayi littafi yayi kuskure ai ba mala'iki bane shi ba ma'asumi bane don haka yin kuskure in dai ba da gangan yayi ba to wannan dabi'a ce littafin Allah ne dai ya tsira daga wannan mu ko wani zai karanta littafin kai gano kuskure guda da shi zai tallaka a duniya kagani wani zai yi da'awa shekara talatin arba'in sai eh kamar shi na ai ai akwai wani ina ganin namanta ko abu tammamu ne ko namanta ko abu ala'il ma'arri da duke shi abu ala'il ma'arri dan falsafa ne karshe dai sun ce ya tuba ya musulunta wasu kuma sun ce bai tuba ba amma dai wani na yace mai kai kayi kuskure ka ka waya sai yace a ayyartani bin naqsi wan naqsu shamilun ومن الذي يعطي الكمال فيكمل تعيرتني بالنقص yanzu zaka aibanta ni da tawaya wan naqsu shamilun alhali kuma tawaya ta hada dukkan yan adam ومن الذي يعطي الكمال فيكمل wane ne zai bada duka kuma ya rike duka in ina da miliyon guda da baka shi duka bai yiwani ina da miliyon kenan ni yanzu na dawo ban da komai to in Allah ya baka kamala to shi na tashi ko ba haka nan bane yace walau manaha Allahu al-kamala li ibni adama la khalladu ai da Allah ya ba dan adam kamala da bai kashe shi ba sai ya tabbata a cikin duniya amma tunda ana mutuwa ai ya nuna ka ta waya don alamun ta wai ka sun bayyana ko ba karan bane to dan haka dai a takaicen takaitawa kuskuren malami ko mai rubutu ko mai da'awa ko ma wane ne ko alarama mai karatun Qur'ani wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam yin alfahari da cewa baka baka kuskure cikin karatun alqur'ani wannan kuskure na don Allah ya ce wa innahu lakitabun aziz shi qur'ani littafi na wanda ya buwaye kowa kenan in ka ce baka kuskure cikin qur'ani ka buwaye qur'ani muna ganewa shi yasa kada ka mai da kanka da kaji wani yayi kuskure kai dariya ko ganin wani baya kuskure mm shi dan adam akwai kuskure akwai ganganci to ya za mu bambanta tsakanin kuskure da ganganci sai malamai suka ce rike da kyau alkhata'ul ladhi yatakarraru laysa bi khata'in wa innama huwa qarar kuskuren da yake maimaituwa ba kuskure bane ganganci ne idan mutum ya take kai biyo hanya ya take kai ce yi hakuri kuskure ne na farko to sai ka dauki kuskure nan ya sake dawowa ya taka kai ce kuskure ne ya sake dawowa ya taka ka na uku kuskure don Allah kuskure yayi to a takaice dai wannan ayat tana nuna mana cewa duk littafin da ba na Allah ba za a iya samun kuskure cikin shi muna gane wannan duk malami yana magana ana iya samun kuskure amma kuskuren shi ba shi ke nuna ba malami bane ana ganewa domin dan adam yana yin kuskure amma waɗansu kun kamar yan shi a kullun kurakuran sahabbai suke nima akwai wanda shi bai da aiki illa ya saurari malamai don da ya samu kuskuren da suke cikin wa'azi wani bai da aiki illa ya bude littafin malami jiran da shi shiga inda aka kuskure to kai ina naka ha imamu shafi'i yana da wani karin magana eh cikin abiyatkin da yake yi yake cewa lisanuka la tadhkur bihi awrat imri'in halshenka gakka ambaci al'auran wani ma'ana gakka je ka rinka neman kuskuren wani don ka yada yace fa kulluka auratun kai ma dukkan jikinka al'aura na don kana da tawaya walin nasi alsunu su ba mutane suna da harshe wani mutum ne ake ba da labarin shi to akwai wani arama mai karatu ban so in faɗi garin kullum mutumin yana zagin wancan malamin amma wancan bai taɓa mai raddi to sai suka haɗu shi mai wannan zage-zagen sai suka haɗu da abokin shi to suna wasa ka san da tabbashin ka da wanda kuke wasa sai ya gaya ma gaskiya amma cikin wasa sai ce wani na ga wa'azinka da kaka yi kana taɓacin wani kana ta zagin wani to shi mutumin hafizin qur'ani ne wanda ake zagi sai ya ce ka sabin da ke so in gaya ma ya ce a'a ya ce ka san dai wanda ya hardace ƙur'ani duk duniya babu zagin da bai ya hardacewa ya ce ya ce to abin da ya sami zagin ka yi ka hankali na to mun ji wannan da ke ko to a nan akwai wasu abubuwa guda biyu da malamai sun kai istinbati mu rike da kyau ba ta kare ba waɗanda ba cikin littafin suke ba wani lokacin in kuka ji na kawo wata magana ko ka diba littafin baka ganta ba tana yiwa istinbatin wani wuri ne yake to saboda cika fa'ida sai mu ƙara da shi shine malamai sun kace to Allah ce la wajadu fihi ikhtilafan kathira a to kenan wannan ya nuna cikin Qur'ani ana samun kuskure dan kadan don ya ce walau kana min indi ghairi Allah tace min la wajadu fihi ikhtilafan kasira kaga bai ce kalila ba kenan sai nuna cewa ana iya samun kuskure kadan cikin Qur'ani sai an ka ce a nan wajen yabo ne inda ba daga wajen Allah yake ba da an samu kuskure mai yawa to da yake daga wajen Allah yake babu kuskure mai yawa babu kuskure dan kadan shin mun rike wagga abu na gaba Imam al-Qurtubi a cikin al-Jami' li ahkam al-Qur'an sai yace intabih da ya ce lawajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu sabani mai yawa yana nufin sabani na fuskar ma'ana wannan magana ta warware wancan an gane ku amma cikin qur'ani akwai sabani surori sun saba mai juna sura 400 114 ko ce ta saba wata haruffan qur'ani wasu sun saba ma wasu ayoyin qur'ani wadansu sun yi wadansu tsawo to ba irin wannan zance ake yi ba ga kagigi ce kenan sabanin da ake magana wani iri na tufka da walwala kuma shi yake nuna maka ashe annasku a shafe hukunci ba tufka da walwala bane in Allah ya ce ayi abu kaza daga baya ya ce a bar shi ayi kaza ba dan ya manta bane ko yayi kuskure a'a lokacin da ya umurce ka da wancan ya san daidai ne ya kamata zamanin da ya kamata kai wannan daga baya kuma sai ya juya yayi maka bi ya azaka ga abin da ya dace shi yasa duk hukuncin da anka ce an shafi ba wai Allah ya jahilci abin da ba a'a da an yi maka kaza to an hankalta ma wannan abin shi ya dace da kai a wannan lokaci kamar dalibin ilimi da yanzu an ka tambayi wani ɗalibin ilimi huruful jarri nawa ne haruffan jarra nawa ne ba wa musa huruful jar eh suna da yawa nawa ne in ka diba cikin nahawar wadih sai a ce maka guda shidda ne misali a ce maka min da ila da fi da ala da an sai ya wuce to yanzu ka ƙara waɗansu to ƙaramin ɗalibin ilimi in an ka bar shi da guda shidda ba wai ana yin su kaɗai ba ne yanzu su ya kamata ka sani saboda su ne ilimin ka kamata ya fara da su amma a haƙiƙanin haruffan jarra guda ashirin da ɗaya guda ashirin da ɗaya koma cikin sharhin alfiya ta ibnu malik na ibnu aqil ko sharhul ashmuni sai kaga wannan bayani to in an ka baka su yanzu guda 21 bata kare ba zuwa gaba sai a ce ma to kowane harafi daga cikin su ma'ana nawa yake dauka to shi yasa dan Allah in an baka daidai da kai ba wai don mallami bi a'a ya kasa bane suka ce mallamin mu ashe da jahili in ya baka daidai abin da hankalinka ga ya dauka ne su Allah ya kyauta sai kuma shafi na nawa shafi na ɗari da hamsin da bakwai ko nan ma wannan ayat ta zo bari mu gani in ɗari da hamsin da bakwai ne bayan mun ɗuki aya ta nauce ɗari da tis'in da bakwai ne ko da tis'in da bakwai ne ban duba da kyau da tis'in da bakwai an gane ko? da an ka ce a falaye ta dabbaru na ƙura'an ko walau kana min indi gairi lahi da wajadu fihi ikhtilafan kafira imamun razi mai tafsirul kabir wanda tafsirinsa aƙidarsa wani lokaci galibi yana karkata ne zuwa ga aƙida ta ‘yan asha'ira amma akwai lokacin da yake kawo maganganu kuma wani lokaci sai ya tai wajen raddi sai ya kawo shubuhoyi wajen raddi kuma sai ya manta ko shi raddin da bai dace ba shi yasa malamai suka cewa mai karamin ilimi bai dace ya tsaya ba wajen karatun tafsiri sai wanda ya kwari sai suka ce yace dallatil aya aya ta nuna ala anna alqur'ana ma'lumul ma'ana ma'anar qur'ani sananna ce khilafu ma yaquluhu sabanin abinda wadansu suke cewa man yadhabu ila annahu la yu'lamu ma'anahu la ya'lamu ma'anahu ba wanda ya san ma'anar alqur'ani illa an sai annabi wal imamu al-ma'sum sai imamu al-ma'sum a imma yan shi'a kenan sun kace ai ba wanda ya san ma'anar qur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai aliyu sai diyan shi waɗannan guda 11 da ake kira a imma su kadai sun ka san ma'anar qur'ani an gane wannan imamu razi yace li annahu law kana kadhalika da dai qur'ani ba wanda ya san ma'anar shi sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai al'a'imma yace to tahayya lil munafiqina ko da ya wato tahayya lil munafiqina ma'rifatu dhalika bitadabbur a'a lama tahayya lil munafiqina ma'rifatu dhalika bitadabbur da bai yiwa munafiqai su tadabburi su san alqur'ani tunda Allah ne umurce su ce afala yatadabburuna alqur'an to abinda ba wanda da gane shi annabi ko ba asumi ai Allah bai dace umurni bai ce kai tadabburin qur'ani yace wala ma jaza an ya'muruhumullahu ta'ala bihi ko bai harta Allah ya umurce su da abinda ba za su yi ba tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa an yaj'al alqur'ana hujjatan fi sihhati nubuwwatihi kuma Allah ba zai sanya alkur'ani ya zamanto inganci ba ya hujja ga ingancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tunda abinda ba a ganewa to ya zai zan hujja Allah ce walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyan laqalu lahu la fussilat ayatu yo abinda baka ganewa ya zaka ba hujja da shi ko baka nan bane duk da danka ga magana dan karimi baka ji abinda shiga hudi kana cewa ga abinda shiga hudi in ya wuce maka sai ka ce wanga gwaranci da shi kai ba gwaranci da kai ba kai dai kan makanka wala an yaji ala ajizahum an mislihi hujjatan alaihim kuma Allah ba zai sanya cewa alqur'ani ya zamanto kasancewa shi mu'jiza hujja akan munafikai ba don da ba ba su ganewa to abinda baka ganewa ya za iya ce ka kawo irin shi kama annahu la yajuzu an yahtajja ala kuffari kuffari jinzi bimithli zalika kamar yadda kuma Allah ba zai kafa hujja ba ga kafirai azinj ana nufin baƙaƙe ko kuma waɗanda ba larabawa ba galibi sun ce jin suna nufin bakin mutum bi misli zalika tunda sai da mutum ba hujja bace shi alqur'ani ta fuskar magana da fahimta shi ba hujja bane gani ga waɗanda ba su jin larabci amma saboda akwai masu jin larabcin an ce su kawo shi sun kasa to kinan hujja ce gare su muna ganewa kuma qur'ani ba wai hujja ce ijazul qur'ani akwai al-lughawi akwai al-ijaz al-adabi akwai al-ijaz al-kauni shi al-ijaz al-kauni ya shafi duk duniya shi yasa a saudiya arabitatul alim arabitatul alim alim al-islami majalisar malamai ta duniya da take makka akwai wani kismi da anka kebe hay'atul ijaz al-ilmi fil qur'ani was sunnah in ka shiga cikin internet ma kana ganin abin nan nasu ijaz.ww.com ijaz a g a a z point com ka shiga cikin google ka gani sai suka ce ijazi na alkur'ani na kauni shi ya shafi duk duniya shi yasa ma yanzu Saudiya suka dauki nauyin a rinka bincike kan shi saboda wani abu za a faɗa wanda duniyar ilimi ta yau ta yadda da shi kuma Qur'ani ya faɗe shi a wancan lokaci kaga ko baka karanta larabci ba shi wanga ka gane shi hakikata muna ganewa yanzu misali alqur'ani ya bada labarin wata ya tsage iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sai turawa suka aza na'ura sai suka ga alamun wata ya tsage a lokuta masu tsawo ba irin yadda yake da ba yake yanzu akwai alamun tsaguwa cikin shi to kaga wannan ijazi ne na na alqur'ani mun fahimci wannan da kyau to kaje istinbatin da Imam Razi yayi don haka idan malami ya faɗi magana za a auna ta ne akan mizani in wanda za a karɓa ce a karɓa in wanda ba za a karɓa ba ce kuma a ji mishi abin shi to sai mu ji kuma abin nan shahina ne yanzu na 252 za ko eh 252 ko ko ko 252 yawwa yawwa 252 to shine sun kace a nan za a yi istinbadin wata matsala nan cikin hamishi na masu ka kawo shi ƙasar littafi inda Allah ya ce a fala ya tadabbaru na alƙur'an walau ka da min indi ghairi lahi da wajadu fi ikhtilafan kathira sun ka ce min al-ma'lum abu ne sananne annan nusus sahiha nassoshi ingantattu la yumkinu ba zai taɓa yiwuwa ba an ta ta'arada su ci karo fil haqiqati a haƙiƙa fa kullum min indillahi ta'ala kowanne daga cikin daga wajen Allah yake ma'ana bai yiwa a ce ga wata aya ga wata aya sun ci karo da juna a hakika sai dai kaga kai a zahirinka akwai cin karo da juna tunda Allah ya ce ni wa kullum sawa'un fi babu yujubi ta'ati kuma dukkan nasoshi ayoyi wajibi ne ai da'a ga Allah wal istimali ai aiki da su wala farqa babu bambanci kenan anan in ka ga wata aya kamar ta ci karo da wata aya to baka gane ba ka zo wajen malamai su yi maka bayani tunda Allah ya ce babu sabani cikin alkurani kuma Allah ba zai karyatar da kanshi ba don bai tsoron kowa bai da bukata gidan kowa wani mallami ma da kaga shi na karya kudin kayan miya na sun kake hitowa shi yasa kaga yayi kwana don kudin kayan miya bila'i muna ganewa to da wagga aya sun kafa hujja walau kana min indillahi min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan kathira shi yasa malamai suke ta yin wallafe wallafe kan nuna in kaga aya kaza kamar ta ci karo da aya kaza to ga yadda za a samu hadisi kaza in kaga ya ci karo da hadisi kaza to ga yadda za a warware wannan matsala aya kaza in kaga ta ci karo da hadisi kaza to ga yadda za a yi wannan matsala shi yasa muke so in Allah ya bamu iko duk wannan sai an yi daura akan su yanzu da mun yi daura akan istinbati in Allah ya ba mu iko son muka yi a garin tawa a yi aljam'u bainal ayati wal ahadith ayoyi da hadisai wanga hadisi kaga kamar ya ci karo da aya kaza sai a nuna maka yadda za a hadawa in Allah ya kai mu kuma a garin maradi in Allah ya ba mu iko sai a yi aljam'u bainal ahadith yadda za a hada hadisai ko kuma mu yi aljam'u bainal ahadith a tawa ayi aljam'u bainal ayat wal ahadith a garin maradi in Allah ya ba mu iko shi yasa Allahumma amin akwai wani malami ana kiransa Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi yayi wani littafi sunansa As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha sai da ya fitar da mas'ala 1236 wagga kamar ta ci karo da wagga to ga yadda za a bada amsa akwai wani littafi kuma da Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti Al-Allamah Al-Qur'ani rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi daf'u ihami al-ittirab an ayat al-kitab to Allah ya taimaka lokacin da muna ina garin Miami Sunna TV sai muka kebe darasi kan wannan al-jam'u bainal nusus muka yi karatu halaka 259 dukkan waɗannan littafan guda biyu sai da muka sauke su suna da kuma a cikin intanet a cikin telegram da ka shiga za ka same su sai muka yi na 260 muka cike da bayanai na kan wannan ilimin da tarihinsa kakka ga aya kaga kamar ɗan ƙur'ani yuna sai ka ji ya ce a'a wai an ce wancan hadisi ya ce kaza wancan hadisi ya ce kaza ba ba ka dan bane muna ganewa saboda yana son ya nuna hadisan ƙarya ne ko ko yace a'a wagga aya ta ce kaza hadisi ya ce kaza kenan hadisi ya ce karo da ni da aya kenan ba gaskiya bane sai a ce kai taho wani ilimi na mai zaman kansa ko qur'anin akwai irin wannan cikin shi sai malamai sun yi bayani bari mu bada misali Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul inni umirtu an akuna awwala man aslam kace ni an umurce ni in zama tomi ya awwala man aslam farkon wanda yan musulunta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya zartar da umarnin da Allah ya mai qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikeen qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina kajirai ya tabbata shi ne farkon musulmi to a nan idan manzan Allah sallallahu Alaihi wa'ari salama shi ne farkon musulmi to annabi nuhu musulmi ne ko ba musulmi ba ne to ba hadisi za mu kawo ba tun da shi bai da hadisi ba Allah ne ya faɗa annabi nuhu musulmi ne watlo alaihim na ba'a nuhin إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين النبي نوح مسلمين ده النبي نوح ده من زعل السلام وقبع شوني تو يا أنك من زعل السلام يدمن تو أول من أسلم annabi ibrahima musulmi ne kuma musulmi bane bari mu bari qur'ani shi magana ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima to wai annabi isa musulmi ne kuma musulmi bane to ina aya ha ban ba eh يوا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون kagani to tunda addinin hawariyu na musulunci ne to annabi Isa ba musulmi ne dan shine jagoran su ga karikici ashe kristanci ba shine addinin annabi Isa ba to annabi Musa musulmi ne ko ba musulmi bane ina aya وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين kaga yace mutane su zama musulmi ashe yahudanci ba addinin annabi Musa bane musulunci ne addinin sa annabi Sulaimana ne ne addinin sa musulunci aya qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin kuma innahu min sulaimana wa innahu Allah ta'alu alayya wa atuni annabi yusufa me addinin sa aya rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani fatir as-samawati wal ardi anta wali tawaffani musliman annabi yaqub da ƴaƴan shi suka yi am kuntum shuhada'a id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan don haka kan wani zai ce maka yahudanci addinin annabi musa kiristanci addinin annabi isa musulunci addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne duk annabawan allah musulunci ne sun kai muna ganewa to tun da dukkan su musulunci sun kai kuma dukkan waɗannan annabawan muttafaqun alaihi sun rigabaci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ya allah ya ce qul inni umirtu an akuna awwala man aslam a alqur'anance kaga dole sai ka dawo mai malamai shi ya samu wanda ga cewa ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine an kaba musulunci sai ya shahe yahudanci ya shahe kiristanci kai baka gane inda an kasa ba gaba ba ko da malami kake kai hatta daga yahudawa su samu sa'a manza Allah sallallahu alaihi wasallama addinin musulunci yayi shi annabawa suka yi gabanin shi amma shari'ar da ya zo da ita ita ta ta shafe shauran shari'o'i kuma ba duka ba dan annabi Musa akwai sallah cikin shari'a shi annabi Isa akwai sallah cikin shari'a shi akwai sallah cikin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a shafe usulul shara'i ba mun gane to yanzu nan sai ka zo ma malamai shine sai malamai su yi maka nan awwaliya ce muqayyada akwai awwaliya mutlaqa akwai muqayyada awwaliya mutlaqa sakewa wai to da anka ce muqayyada kuma wanda anka dabaibace ta shine qul inni umirtu an akuna awwala man aslama min ummati ko awwalu man aslama fi zamani in ba haka ba babu mafita annabi Musa yace shine farkon masu imani a alqur'anin ce Allah ce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين to annabi Musa shine farkon masu imani awwalul mu'minina min ummati ku fi zamani ba la ka gane kofa ai yanzu da ka samu makulli ka wuce to dan haka ko cikin qur'ani irin waɗannan suna nan jirge waɗannan littattafan ku same su guda biyu ka shiga cikin telegram da kasa hada na soshi karatu 200 awa 200 ina ganin da 60 muka yi kan wannan karatun sai ka ɗauka ka samu littafin guda biyu kana bibiya ka samu karanyon kana bin fassara kana rubutawa ka aji don yakin da aka yi suna nan irin waɗanda 1236 cikin littafin asilatul qur'an al-majid shi kenan sai mu zo mu yi zamani mu ta cewa an yi karatu a ɗauko wata shubha a kaɗo muna mu rasa inda za mu saka mu Allah ya kyauta to lokacin mu yayi za mu je hutu kamar yadda muka saba na ɗan mintuttuka zuwa minti goma daga nan kuma sai mu dawo mu dora abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh